الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin sha hudu ga watan takwas watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu a ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta babban malami shekul islami muhammadu bin abdulwahab rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi babun alkhawfu min shirki babi mai magana akan wato ainihin jin tsoron shirka shine babi na kudu zai zama ko na'am
bismillahir rahmanir rahim قال المسلم رحمه الله باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وفي الحديث أخوف, أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار na'am mana ya ce babun alkhawfu min shirki babi mai magana akan jin tsoron shirka a bayan mun ji falalar tauhidi da irin yadda yake kankare zunubai da ma ma'anar me ake nufi da ainihin shi tauhidi tun da ka san tauhidi ka san falalar shi za ka yi kwaɗayi a kan shi ya kamata kuma ka san shirka domin ka ainihin wato tsorace ta ka nisance ta malam zai kawo mana wasu dalilai da suke nuna mana girman hadarin shirka da kuma irin yadda ya kamata ko ya wajaba mumini ya ainihin wato kare kanshi daga shirka da taimakon ubangiji ya ce wa kaulillahi ta'ala da kuma faɗin Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya gafartawa idan aka yi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' kuma yakan gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama Allah tabaraka wa ta'ala in dai zunubin da mutum ya yi shirka ne tufa baya ya fi shi amma zunubin da bawa ya yi duk girman shi kuma duk yawan shi in dai har babu shirka a ciki idan ubangiji ya ga dama zai gafarta mishi wato shi wanda ya haɗu da Allah baya shirka makomashi hatman sai ta zama aljanna ya rage idan yana da wasu kaba'ir da laifuffuka wanda suka rinjayi alkhairin shi to yana tahtal mashi'a in Allah ya ga dama zai gafarta mishi ya shigar da shi aljanna ba tare da an azabtar da shi ba idan Allah ya ga dama zai mai hisabi akan laifin shi da haka zai mai ukuba da gwargwadon wannan zunubin nashi amma dai tauhidin shi zai cece shi wata rana za a kai shi aljanna don haka wannan yasa ya zama tauhidi shine mafi girman abin da ya kamata musulmi ya kiyaye shi shirka ta ce mafi girman abin da musulmi ya kamata ya ji tsoron shi ne ta ba a yafe ta amma duk wani laifi da ka sani Allah ta'ala yana iya yafe wa mutum shi ko kuma ya zamanto an auna shi wani aikin shi na alkhairi kamar tauhidin shi kalmar shahadar shi Allah ta'ala ya sanya mata albarka ta rinjayi dukkanin zunuban shi duk yawan su wani zai ce hadda kisan kai eh duka sai a biya waɗancan wanda ya kashe ɗin da lada na ainihin kalmar shahada shi duk da ba ce ma aka yi je kai kisan kai ba ba ce ma ake yi je kai zunubi ba domin ma'asi bari da shirki ne ma'asi baridul kufur kama annal bid'a barid ash-shirk da haka mutum ya kiyayi zunubi karami da babba saboda kananu kan bude kofar fadawa cikin manyan laifuffuka da haka Allah ta'ala baya gafarta ma watsu wanda ya shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa qala al-khalil alayhi salam annabi ibrahim khalilullah alaihi salatu wassalam ya ce wa junubani wa baniya an na'budu dal asnam cikin addu'o'in da yake yi yana roƙon ubangiji ya ubangiji na ka kare ni da ni da zuri'ata ni da diyana an na'budu dal asnam dan kar mu bauta mu wa gumaka ani ka kare ni daga bautar gumaka da ni da diyana ya roƙa ma kanshi da 'ya'yan shi cewa Allah ya kare su daga ainihin bautar gumaka ya allala da cewa rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas ce ya ubangiji na lallai waɗannan gumaka sun ɓatar da da yawa daga cikin mutane to sai wannan ya zama mai izina da aka yake neman kariyar ubangiji daga faɗawa cikin wato ainihin bautar gumaka mala ya ce wa fil hadith ya zo cikin hadithi akhwafu ma akhafu alaikum shirkul aswad mafi girman abin da nake jiye muku tsoron faɗawa cikin shi ita ce karamar shirka fasu'ila anhu aka tambaye shi akan ashirkul asghar faqala riya ya ce riya ita ce ashirkul al'asukar wannan harifi harifi ne na ainihin wato wanda al'imamu ahmad ya fitar da shi 23,119 23,100 da ainihin wato 19 shekul albani ya inganta shi cikin sayowar jami'a hadisi na 1,500 da ainihin wato 55 hadisi ne riwaya ta mahmud ibn labid mahmud ibn labid shine yake cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa inna akhwafa ma akhafu alaikum shirkul asghar qalu wa ma shirkul asghar qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ar-riya nabi yace riya ita ce ashirkul asghar sai ya ƙara da cewa ya ƙulu Allah azza wa jalla lahum yau malƙiyama su almura'un ranar alƙiyama Allah zai ce ma masu yin riya idan jazan nasa bi amalihim bayan ya sakan yawa mutane da ayyukansu sai ce izhabu ilal ladina kuntum tura'un ku tafi gurin wanda kuke yin ibada don su gani su yabe ku fi duniya fanzuru hal tajiduna indahum jaza'a sai ku je ku gani shin za ku samu sakamako a gurinsu tun da kun yi don su da ku je su biya ku ranar da ku ake nafsi nafsi da mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa ban kai da ka zo ka mai gwaninta a gaban shi dan ya gani ya yabe ka baya ta kai ranar alkiyama to dan haka ubangiji zai ce musu ku je gurin waɗanda kuke mawa ainihin riya su sakanya muku wannan hadisi kamar yadda muka ainihin gabatar imamu ahmad ya fitar da shi ta hanyar Mahmud ibn Labidin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka na al-Imam al-Baghawi cikin sharh sunna ainihin wato haka ya fitar da ainihin wannan hadisi ta wannan ainihin wato hanya amma al-Imam tabarani ya fitar da shi cikin al-Mu'jam al-Kabir din shi a juz'i na ainihin wato a lamba ta 4301 ta hanyar Mahmud ibn Labidin zuwa ga rafi' bin khadij daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ambaci wannan hadisin kenan mahmud ibn labid ya ruwaito shi ta hanyar rafi' bin khadij zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wadda wannan riwaya ta ainihin tabarani imam al-haythami cikin al-mu'jam cikin majma'u zawaid juz'i na goma safa 222 yace rijaluhu rijalus sahih غير عبد الله بن شبيب بن خالد وهو ثقة كشي ما دي ثقة فأما كسكوري ني دومن شي عبد الله بن شبيب واهن واهن كما يندى الذهب يا أنبتا شيخ الألباني ما هكا يا أنبتا تكن wato ainihin sahiha da ya kawo wannan riwaya din to don haka wannan ƙari nashi da ya ƙara rafi ibn khadijin cikin riwayar shi sai al-shaykh al-albani rahimahullahu ta'ala sai ya ce ba za a karɓi wannan ziyada ba saboda shi abdullah bin shabib bin khalid wahin ne ziyada shi ba makabula ba ce ba an fahimci wannan Aka riwaya ta Imamu Ahmad da Al-Baghawi da suka ruwaito ta hanyar Mahmud ibn Labidin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mu'tamada. Ita ce mu'tamada. Duk da kasancewar al-Imam al-Arnaut da yazo takhrijin wannan wato ainihin hadisi cewa yayi hadisin hasan rijaluhu rijalu sahih sai yace illa annahu munqati yace hadisin munqati wanda in qita'in da yake nufi baina mahmud wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya tafi akan ra'ayin masu cewa mahmud ibn labid ba sahabi bane wasu kuma suka ce a'a yana da suhba kamar yadda al-munziri ya ambata yana da suhba lakin lam tathbut lam yathbut lahu sama' ya ga wato yana da ru'ya kenan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai tabbata ya ji daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma al-imam al-bukhari da ainihin ibnu abdul bar da zabi na ibnu hajar al-asqalani sun tafi akan cewa mahmud ibn labid sahabi kamar yadda ibnu hajar ya ambata cikin taqrib yace wato ainihin sahabi ne hele galibin ruwayoyin shi daga sahabbai wato ko da ma misali a ce bai da sama in dai har yana da ru'ya ya zama sahabi ya ga annabi sallallahu yana mumini to zaka in ya ruwaito daga annabi wannan shi ake kira mursal na sahabi wanda kuma shi karɓaɓɓe ne a rajihin zance mursal na sahabi makbul ne da haka dai hadisin tabbatacce wancan ƙarin cewa ya ruwaito daga rafi ibn khadijin abin da yasa ba za a ɗauke shi ba saboda wanda ya kara tun yana da rauni mai tsanani duk da alhaifani ya yi wato zalla da tawassa kanshi sai ce mushi sai ka dama yana da tasahulanci daidai gwargwado musamman cikin shi majma'u zawa ibnan shi ina fata an fahimci wannan to da ka dai na hadisin malam bai yi takhrijin shi ba kuma bai ambaci ko riwayar waye ba ko cewa wa fil hadisi an gane to galibi in ya ce wa fil hadisi bai ce wane ya ruwaito shi ba ya kawo shi ne kawai don ya karfafi abin da ya kawo na aya ko hadisai da suka zo ko za su zo a gaba amma dai hadisin tabbatacce ne shekul albani ya jawwada shi ce sinadin shi jayyid ne a cikin wato ainihin silsila ta ainihin sahiha a juzi'i na uku safha ta 25 lamba ta 951 zakariya ita ce mafi girman abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake je mawa al'ummar shi tsoron fadawa cikinta kuma ita ce karamar shirka wani hadisi yana da ainihin shawahid din shi yana da wato ainihin shawahid kamar hadisi wanda al-imam tabarani da ibn adiyyin cikin al-kamil da abu nu'aym cikin hilya da cikin akhbaru asbahan da al-imam al-baihaqi cikin az-zuhud al-kabir suka ruwaito ta hanyar imamu zuhuri imamu zuhuri daga ainihin abbad ibn tamimin an ammihi abbad ibn tamimin an ammihi sahabi ne radiyallahu anhu marfu'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya na'iya ya na'iya al-arab ya na'aya al-arab ya na'aya al-arab ya mai tahassu uku ina malarabawa jaje ina malarabawa jaje kuma annayu shine sanar da mutuwa to ina jajanta ma larabawa halin da suke ciki inna akhwafa ma akhafu alaikum ar-riya'u wash-shahwatu al-khafiyya lalle mafi girman abin da nake jiye muku tsoro ita ce riya da kuma sha'awa wadda take boyayya ash-shahwatu al-khafiyya sun fassara ta da zina sun fassara ta da duk wata sha'awa ta abin da yake bai halatta ba a cikin rayuwar duniya wurin da wannan fassarar ta zo a wani dogon hadisi wanda Imam Ahmad ya ainihin fitar da shi hadisi na wanda duk da cikin sinadin shi akwai shahar bin haushab da rito daga abdurrahman ibn ghanam cewa sun shiga masallaci tare da abu darda can ainihin wato sai ga shaddad ibn al-aus ya shigo da auf ibn malik dukansu sahabbai ne to shaddad shine yake ba su labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirku wa shahwatu الخفية سورة الشرك وأنه كما رواية الرياء wancan kuma a shirku wa shahwatul khafiya shine sai suka ce a shahwatul khafiya dai ita mun santa ita ce sha'awar zina sha'awa ta abun duniya nisa wa shahawatiha nisa wato mata da kuma sauran abubuwan da ake sha'awa a duniya har da farko suka ainihin yi mai inkarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi girman abin da yake jiye ma al'ummar shi tsoro ita ce shirka suka yi istidlali da cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama suka ce kai ma ka sani kuma mun sani annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa inna shaytana qad ya'isa an yu'bada fi jaziratil arab shaytan ya fidda tsammanin cewa za a bauta mushi a cikin tsibirin laraba ya za ka ce akhwafu ma annabi sallama ya ce akhwafu ma akhafu ainihin alaikum min ash-shahawati al-khafiyyati wash-shirk an gane ko to shine sai ya ba su amsa cewa ba irin wannan shirkar ta ai magunki sujada ake nufi ba shine sai ya ce me za ku ce dangane da mutumin da ya yi ainihin wato ya yi sallah don wani ko ya yi azumi don wani ko ya yi sadaka don wani suka ce wannan ya yi riya ya ya yi shirka ce wannan kai tsaye shirka ne ya ce musu to me za ku ce dangane da mutumin da ya yi shirka sai ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya yi sallah domin riya ya yi shirka duk wanda ya yi azumi domin riya ya yi shirka duk wanda ya yi sadaka domin riya ya yi shirka to daga cikin su sai Auf ibn Malik in ba manta ba sai ya ce ma Shaddad ibn Ausin to me zai sa Allah ta'ala ba zai dauki ya bashi ladar ikhlasin da yayi cikin ibada a sallah ce yayi dan Allah kuma dan wani ko to me zai sa Allah ba zai bashi ladan ikhlasin da yayi kuma ya kama shi akan zunubin riyar da yayi a cikin a cikin sallar ba to sai shaddad ibn ausin yake cewa aiko na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah azza wa jalla yaqulu ana khairu qasimin liman ashraka bi lallai ni ni ne fiyayyen wanda ake kaso da shi cikin dangane da wanda ya shirka da ni ya bauta min kuma ya yi dan wani na dan ni yayi kuma dan wani na in shine qasim an gane ko ya raba ibada tsakanina da wani to sai ce man ashraka bi shay'an duk wanda ya shirka da ni da wani abu fa inna hashadahu amalahu qalilahu wa kathirahu li shariki to dukkan aikin shi da kadan din shi da mai yawan shi duka na ban mawa wancan da ya hada ni da shi wancan da ya shirka da shi shi za a ban mawa alladhi ashraka bihi wa ana anhu ghaniyu ni na wadatu daga wannan shirkar tashi sannan sai ya bayyana musu karara cewa ita fariya bayan da zai Allah ya karɓi ibadar da aka yi riya cikinta sai kawo wannan wato ainihin hadisi duk da kasancewar cikin isnadin shi akwai shar ibn hausha wanda muka ji an yi sabani kan shi Imam Ahmad da wani shi sun wasaka shi jumhur kuma sun ce da'ifi ne saboda raunin hadda shi amma dai hadisan shi ana itibari da su gurin shawahid wanda kamar wannan hadisin kaga shi cewa hadisin wato ainihin karshe da ya kawo shaida shi tana cikin sahihai ne ba cewa ana aghna shuraka yani shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu jimin zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga ubangiji azza wa jalla Allah ta'ala baya yadda a hada shi da wani a cikin ibada da zaran ka hada shi da wani a cikin ibada to ya bar ma wancan shi ubangiji baya yadda a mai kame-kame da karikito-karikito cikin ainihin wato ibadar shi na fata an fahimci wannan to don haka a wannan kenan kaga wannan hadisi shaida ne mai karfi akan wato ainihin a wannan hadisi da muka ji da shi a karan kan shi ma hadisi ne kyakkyawa sannan akwai hadisin abu musa al-ash'ari wanda al'imamu ahmad ya fitar da shi 19,622 da al'imamu tabarani 3,479 daga abu musa al'ashari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ittaku hada shirka fa innahu akhfa min dabibin namli ku ji tsoron wannan shirka domin ta fi ɓoyuwa fiye da ainihin tafiya ta ainihin tururuwa kila sai aka ce kaifa nattaqi yaya za mu ji tsoron shirka قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يا زام كاري كم معنا daga shirka sai yace qulu allahumma inna na'udhu bika an nushraka an nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu Imam al-Haythami yace rawahu Ahmad wa Tabarani fi al-Kabir wal Awsat wa rijaluhu wa rijalu Ahmad رجال الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حبان سيدي أبو علي وانده يكي رجل من بني كاهل كما يندي ذكر رواية shi majhuli ne shi yasa Na'uf ya raunana hadisin saboda shi amma shi ma dai za a karfafa shi da wasu hadisa kamar hadisin Ma'aqil ibn Yasar wanda ya zo cikin al-Adab al-Mufrad na al-Imam al-Bukhari da ainihin wato ya ya ruwaito shi hadisi na 719 cewa ma'a kalibun yasarin ya ce in talaktu ma'a abi bakar siddiq radiyallahu anhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam da ni da abu bakar siddiq mun tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi ya ce ya aba bakar la shirku fikum akhfa min dabibin naml shirka a cikin ku ta fi boyuwa fiye da tafiyar tururuwa فقال أبو بكر أبو بكر الصديق سيأتي وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر kaga da fahimtar sahabbai kenan a farko ka shirka kawai ita ce wani ya yi sujada ma wani ko ya bauta ma wani Allah kamar yadda ake mawa lata da uzza da manata da huzar ina fata an gane da ka sai abubakar ya ce ma annabi ai na ɗauka shirka sai wanda ya ɗauki wani abun bauta na daban koma bayan Allah ba wancan kawai yake bauta ma ba قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره أشي بذن باك لاباري إن نونا مك أبند إنك فبيش شركة قرما دببدك ذات بركة ذات نيسانتيك قال في النبي قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم الشيخ الألباني ya inganta shi cikin sahihul adabil mufrad kuma ya inganta shi a cikin da'ifa karkashin lamba ta 3755 daga duka wani yana nuna mana cewa banda shirka babba akwai wani abu da ake kira shirka ko dai a kira ta arriya ko a kira ta ashirkul khafi haka suke cewa akwai shirka wadda take boyayya wadda ita ce abin tsoro kamar riya da sauran ƙananan shirkoki domin ita babbar shirka a fili take duk mutumin da ya kasance ya yi imani da Allah ya san Ubangiji ya san addinin Allah ya san wannan shirka ne zai nisance ta ba zai yadda ba ya fada cikinta galibi to amma shirka da take ɓoyayya wadda take kuma sai wanda Allah ta'ala ya tsare domin ɗan adam yana son zuhuri yana son a yabe shi sai dai ya danganta da me za a yabe shi wani shi yana so a yabe shi da ɗaukaka da izza yana so a yabe shi da ibada to shi ya sa shaidan sai ya zamanto ya fi hallakar da bayan Allah ta ɓangaren janibin abin da ya shafi riya sau da abu ne wanda Allah aka bauta mawa dan Allah aka yi amma kuma sai ya zo ya ƙawata musu su yi fatan ko su yi kwaɗayin wani ya ga suna yin wannan ibadan dai ya yabe su ko dan darajar su ta ƙaru wato ainihin a idon shi wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsoratarwa kwarai kuma ya nuna ma wa sahabban shi cewa shirka mafi girman abin da yake jiye musu tsoron fadawa ciki ne to ina ga kuma mu na fata an gane wani na ga mu karan kanmu haka mutum ya yawaita waccan addu'a ya yawaita faɗin Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam nemi tsarin Allah daga riya nemi tsarin Allah daga shirka wadda take babba da wadda take karama قال يتي وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار wanda ya mutu yana mai bautar wata kishiya ga Allah subhanahu wa ta'ala dakhala an-nar zai shiga wuta addu'a yana zuwa da ma'anar ibada inda yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sai ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin كذا عن عبادتي يعني عن دعوتي فسمى الدعاء عبادة لأن الدعاء هو العبادة وليتبتت في سنن أبي داود فذهك آه من دعا من مات وهو يدعو لله يعني يعبد ندا لله ويدعو ندا لله yana roƙon wani a matsayin kishiya ga Allah ko yana bautar wani a matsayin kishiya ga Allah mana yana roƙon abin da ba a roƙa daga wani sai gurin Allah sai ya neme shi gurin wani wanda ba Ubangiji ba ko yana bauta mawa wani wanda ba Allah wanda kuma ibada Allah kaɗai shi ta'ala shi ya cancanta a bauta mushi to wannan dakhalan nara zai shiga wuta kuma ba shiga wanda ake sa ran fitowar shi wata rana ba shiga ce ta dawwama sai ya dawwama a cikin jahannama Imam al-Bukhari ya fitar da shi wato ainihin dubu hudu da dari hudu da tasa'in da bakwai man muslim ya fitar da shi dari biyu da saba'in da tara da lafazin man mata yushriku billahi shay'a madadin yad'u lillahi nidda an gane ko sannan imamu wato sayyiduna abdullahi bin mas'ud bayan ya ru- in ya ruwaito wannan hadisin ya faɗi lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata sai ya ce wa qultu ana ni ma sai nike cewa man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhala aljanna duk wanda ya mutu shi kuma baya bautar wani a matsayin kishiya ga Allah to shi kuma zai shiga aljanna hakenan sahabbai ma suna amfani da mafhumi na mukhalafa suna da ainihin wato karfi na istinbati a cikin abin da ya shafi hukunce hukunci domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu yana shirka zai shiga wuta ya ce kenan duk wanda ya mutu shi kuma baya shirka zai shiga aljanna kuma haka ne musamman tun da hadisin Jabir da zamu ji haka ainihin wato ya sarraha ya ce wali muslimin al-imam muslim ya fitar an Jabir radiyallahu an daga Jabir dan Abdullah radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna duk wanda ya haɗu da Allah la yushriku bihi shay'a nan jumla ce haliya yani hala liqa'ihi billah lokacin da ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala la yushriku billahi shay'a ya zama baya shirka da Allah ya haɗu da Allah a matsayin shi na muwahhidi a matsayin shi na hanifi babu shirka cikin ayyukan shi to wannan mutumi dakhala aljannata zai shiga ainihin aljanna wanda shigar shi aljanna ko da ya zama ibtida'an ko kuma ya kasance bayan Allah subhanahu wata'ala ya kama shi da ainihin wani laifi nashi daga baya sai a gafarta mishi a kai shi aljanna sai cewa mallakayahu yushriku bihi shay'a duk wanda ya haɗu da Allah alhalin yana mai shirka da Allah ma'ana ya mutu mushriki bai tuba ba dakhala nara zai shiga wuta kuma in ya shiga wuta shikenan ya shiga kenan so da ba shi da tauhidi duk wanda ya mutu ba shi da tauhidi ko da daidai da mitsala zarra to nan mutum zai dawwama cikin jahannama shiga ne na dindindin babu ranar fitowa to kaga waɗannan asar da waɗannan ayoyi da hadisai suna mai nuna mana cewa shirka tana da matuƙar girma kuma wajibi ne ga musulmi ya nemi tsarin ubangiji subhanahu wa ta'ala daga ainihin faɗawa cikin shirka kuma kaga cikin waɗannan a wato ainihin nusus din akwai raddi ga khawarij da mu'tazila da suke ganin wanda ya mutu yana aikata kabira babu makawa sai ya dawwama a wuta tunda Allah ta'ala ya ce ai inna Allah la yaghfiru an yushraka bi sai ya ce ni wa yaghfiru ma duna zalik wanda kaba'ir duna shirk wanda ya mutu yana zina ko ya mutu yana shan giya ko ya mutu yana yin karya ubangiji zai iya gafarta mishi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha tahta al-mashi'ah su kuma khawari suka ce kafiri ne mu'tazila suka ce ba musulmi ba ba arne ba amma zai dawwama a wuta to duka dai ban kaura ce irin tasu muna iya shigar da masail ko ba su da yawa
قال رحمه الله فيه مسائل الأولى الخوف من الشرك الثانية الرياء أن الرياء أن الرياء من الشرك الثالثة أنه من الشرك الأصغر الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين الخامسة قرب الجنة والنار الثالثة الجمع بين قربهما في حديث واحد السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه ولبنيه وقاية عبادة الأصنام التاسعة اعتباره بحال الأكثر بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك
نعم mala ya ce fihi masa'il a cikin wannan wato darasi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko alkhawfu min ash-shirki jin tsoron shirka me yasa za a ji tsoronta me yin ta wanda ya mutu yana yin ta baya shiga aljanna dawwama zai yi auta san الثانية أن الرياء من الشرك لماذا أخوف أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر كتم الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء الثالثة أنه من الشرك الأصغر هذا واضح في النص الرابعة wato shi ita shirka karama duk da akwai malam an yi saɓani shekul islam da na so in dan kau da kai daga masa shekul islam bin taymiya yana ganin hatta karamar shirka tana cikin waɗanda inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi domin an yushraka bihi masdari ne wanda yake a mu'awwal ne asalin shi inna allaha la yaghfiru ishrakan bihi wanda ishrakan shi kuma na kira ne ta kuma na kira a siyakin mai ta zo a siyakin nafi wanda na kira a siyakin nafi ma za tufi al'umum fa'amma shirka sahirahu wa kabiya gane ko haka a gurin shekul islam bin taimiya ko ma kawul mufid bincika ba hasan na jima rabona da shi a gurin shekul islam bin taimiya yana ganin hatta ƙaramar shirka ta shiga cikin zunubin da Allah ba ya yafe shi to kaga ko mutumin da ke riya cikin aikin shi yana da hadari yana da hadari zaka ka yaƙi riya da dukkanin ƙarfinka akwai kuma da suke gani ita ƙaramar shirka wato ita dai ga ta nan fawqal kabirati wa duna shirk ta fi dai kabira ta fi su kaba'ir girma amma kuma bata kai matsayin shirka wadda take mai fitarwa daga musulunci ba almuhim dai mutum ya nisanci wato ainihin shirka kamatta da mummata na fata an fahimci wannan الرابعة مسألة هدو أنه أخوف ما يخاف منه على السا ما يخاف منه على الصالحين الرياء شيني ما في جرما أبن دا أكي جي مسالحا باي فادا واتشكي ومسو دا إيكو الله سن samu wato ainihin tsaro duk da ba amnu ba za a ce amma sun samu tsaro daga aikata sauran alfasha masu muni to inda shedan yake musu wato ainihin tarko yake so su yi talababiya yake musu shigo shigo ba zurfi shine yaga sun yi shirka cikin ibadarsu haka ikhlasi shine mafi girman abin da zaka roƙo ubangiji roƙi Allah duk ibadar da zaka ya tsare ka daga shirka ya tsare ka daga riya ya tsare ka daga neman suna ya tsare ka daga neman yabon mutane da sum'a ka yi ibadarka tsakaninka da mahaliccinka an fahimci wannan ai suna cewa akhfu hasanatukum kama tukhfu kama tukhfuna sayyi'atukum ku ɓoye laifuffu ayyukanku na kirki kamar yadda kuke ɓoye zunubanku ai in ba fajirin bawa ba ba mai yin laifi a bayyane zunubi irin wannan a bayyane sai wanda yake shi fajirin ya zuciyar shi ta bushe to shi ma aikin alkhairi ka samu wasu lokuta da zaka dinga yin wasu ibadu a ɓoye in son samu ne daga kai sai ubangijinka kuma ce daga ubangijinka sai kai Allah kaɗai ya san kana yin ibada sai kai da ya baka dama ka aikata amma ya zama hatta matarka bata san kana yi ba har ɗiyanka ba su san kana yi ba irin waɗannan ibadun sun fi kusan kai mutum zuwa ga Allah so da babu wani abu da kake tunanin ya ɓata maka su insha Allah an fahimci wannan ayi الخامسة ميسا يتي على الصالحين سؤال النبي أيضا سحبان شيك أخوف ما أخاف عليكم وإن كان يدخل في غيرهم لكن سوني أولو أولويا سودا سفارة شيك الخامسة قرب الجنة والنار كسنت متادة الجنة سبو دمي لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من لقيه يشرك به شيئا دخل النار حديث جابر kaga shirka kawai mutum zai yi dawama a wuta shirka zai bari ya shiga aljanna in ya bar shirkan nan in Allah ya taimake shi mai gama da katar kai tsaye zai wuce aljanna kuma dai ko ta yaya ne dai zai dai shiga aljanna to wanda ko ya aikata shirka duk yawan ibadar shi to sai ya wuce jahannama kuma can zai dawama Allah ya tsare sadisatu aljam'u baina qurbihima fi hadithin wahid haɗa tsakanin kusancinsu cikin hadisi ɗaya don ka ƙara kwaɗayi a kan aljannan nan kuma ka ƙara nisantar wutan kowace duk da kasancewar aljanna ta fi wato ainihin sai an sha wahala kafin a shige ta wuta duk wanda ya ga dama zai shiga wuta ko ba haka ba duk wanda ya ga dama zai zama fajiri zai zama mutumin banza kuma ya san wuta zai wuce zai iya kafurce ma Allah wanda babu raba ɗaya biyu dole jahannama za shi to aljanna ce sai mai rabo sai mai rabo duk da Allah ta'ala baya tabar da aikin bawan da yayi dan Allah amma sai inna sil'atallahi ghaliya in ba ƙarshe ta zo ma mutum ba baka da tabbas alaikum salam so saboda haka amma dai kowanne aikin da zaka yi ka shiga ka shiga ɗaya daga cikin su yana da sauki ga wanda Allah ya sauƙaƙe mawa shi kaga ai ya hada su a hadisi ɗaya wannan hadisin na Jabir da kuma hadisin Ibn Mas'ud an hada da mafhum din da ya kawo النبي صلى الله عليه وسلم كما يتسي الجنة أقرب من شراك أحدكم ومن شراك نعلي من شراك أحدكم والنار مثل ذلك الجنة في قصد ينكو بيد إجية تاكلمنش وتاما هكا سيدنا أبو بكر لوكا تند زبون مدينة يأدبيس بسكي تيوا ميكي تيوا كل امرئ مسبح في أهله سوى النار أدنى من شراك نعلي والموت أدنى من شراك نعلي موتك يكاوش an fahimci wannan ai to da haka suna da kusanci ga bawa sai ka zaɓi wanne ya fi gyara ka السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس دي وان إبادة شيء دي يأتو دا ألا ينا شركا تفوت ذي وجه duk yawan ibadar shi in ya haɗu da Allah yana shirka wuta zai wuce so da la ya gafiru an yi shirak da baya gafarta duk yawan ibadan mutum duk sallar shi duk azumin shi duk sadakar shi duk gaskiyar shi inda yana shirka ba za ta yi mai amfani ba wancan ibadun nashi za su zama to ka Allah shi yasa ce wujuhun yawma idin khashi'atun amilatun nasiba tasla naran hamid ga wasu fuskoki ranar alkiyama cikin kankan da kai da kaskanci a duniya sun yi aiki tukuru sun sha wahala amma kuma za su shiga wuta saboda me saboda aikin nan babu ikhlasi ko babu tauhidi a cikin shi Allah ka tsare mu الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام النبي إبراهيم da kan shi fa yake roƙon Allah ya tsare shi kuma ya tsare wato ainihin a ‘ya'yan shi daga bautar gumaka. To idan annabi Ibrahim zai nemi tsari daga bautar gumaka ina gani ko kai. Shesa Ibn Jaririn Tsabari da Ibn Abi Hatimin Razi suka fitar da asari zuwa ga Ibrahim Attaimi. Yana cewa ƙarƙashin wannan aya, wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim. Bayan annabi Ibrahim kuma waye zai ce ya amintu daga jarabawa irin ta shirka. akwai wanda yake ganin shi yanzu haba za a yi shirka to irin wannan shaidan ya kusan su amma mumini su ne wallazina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un Allah ya ce ni ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha salikun amma wanda yake ya kawai gani yake ya amintu to waɗannan sun fi halaka Allah ka tsare mu kullum mutum ya dinga jin tsoron fadawa cikin shirka الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ كان فتح المجيد يكي فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به wanda kaga yana amintuwa daga shirka yana ganin a ina kawai shi bayan da za a yi shirka to wannan jahili ne bai san ma me ya shirka ba bai san me zai iya kubutar da shi daga shirka ba kuma bai san ma waye ubangiji ba bai san ma manzancin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi ba wato shi jahili ne typical jahili sahihi sahihin jahili ne tunda har yake ganin cewa ya kai matsayin da shi ba zai iya jarabtuwa da shirka ba subhanallah ga annabin Allah annabi Ibrahim yana neman tsari wa kanshi da iyalan shi daga fadawa cikin wato ainihin shirka haka cikin qurratu uyunil muwahhidin na shi ala shekh yake cewa fa idza kana al khalil imamul hunafa idan annabi ibrahim da yake shine jagoran masu tauhidi allazi ja'ala allah ja'alahu allah ummatan wahda wanda shi kadai Allah ya kira shi umma wabtalahu bi kalimatin fa atammahun Allah ya jarabce shi da wasu kalmomi masu tsauri masu wahala hakan nan ya cika su wa qala Allah ya kira shi wa ibrahim allazi waffa annabi ibrahim wanda ya cika alkawari ya cika umarnin da aka yi mishi wa umira bi dhabhi waladihi famtathala amra rabbih wa kasara al-asnam washtadda nakiruhu ala ahli ala ahli ash-shirk irin wannan bawa wa ma'a zalika ya khafu min an yaqa'a fi shirki alladhi huwa ibadatu al-asnam لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه لا بحوله وقوته فهذا فهذا أمر لا يأمن الوقوع فيه أمر لا يأمن الوقوع فيه وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة متاني ديوا ما سوى يو سنفارة تكين شركة تكين وانا الأمة بعد القرون المفضلة bayan wucewar karnin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in fattukhidatil asnam wa ubidat aka riki gumaka akai tabautar su sai ce fallazi khafahu al-khalil alayhi salam ala nafsihi wa banihi waqa'a fi aktharu al-ummati ba'da al-qurun al-mufaddala abun nan da annabi ibrahim ya ji tsoron fadawa ciki da shi da zuri'ar shi to mafi yawancin mutane bayan karewar al-qurun al-mufaddala ne da suka fada ciki فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وصرفت لها العبادات بأنواعها واتخذ ذلك دينا وهي أوثان وأصنام da akwai bambanci tsakanin watan da sanam ko shi sanam shine gunkin da aka sassaka shi shi kuma watan shine duk wani gunki wanda aka duk abin da aka bauta mawa koma bayan Allah wasu suka wasu kamar yadda mujahid ya fassara yace sanam al-mahtub wanda aka sassaka shi shine kawai al-sanam amma al-watan shi kuma abin da ba sassakake ba sai ya raba wasu kuma suka ce alwatan a ammu min sana watan shi duk abin da aka bauta ma koma bayan Allah watan shi kuma sanam sai in saka sassakake ne kenan baina huma umumun wa khusus kaga ai Allah subhanahu wataala wato ainihin ya ambata cikin suratu al-ankabut nama ta'buduna min dunillahi awthanan kaga cewa inna ta'budu min dunillahi awsanan kaga su mushrikan maka gumaka ne suke bauta mu sai kira su watan kenan watan zai iya daukan kowa kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma la taj'al qabri watanan yu'badu min dunillah kaga shi ma ba sassaƙaƙe bane amma ce Allah kakka mai da kabari na ya zama gunkin da za a dinga bauta mawa koma bayan ka so saboda haka ya ce wato bayan wucewar ƙoron mufabbala mutane suka fada cikin shirka suka riki gumaka suka riki wato ainihin sassaƙaƙƙun abubuwa sai ce ka asunami ƙaumi nuhin kamar dai gumakan nan na mutanen annabi nuh wallati wal uzza wa mana kamar data da uzza da manata ko da a ce ba su sassaƙa su a matsayin gunki ba in dai za su je su yi bauta a gurin su da neman kusanci ko da zuwa ga Allah suke neman kusancin to sun mai da su irin gumakan mushrikin tunda su ma sun ce ha'ula'i shufa'a'una inda Allah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa basu bauta ma lata dan yana lata ba basu bauta ma uzza dan yana uzza ba bauta mai suka wai dan su samu kusanci zuwa ga Allah duk san makal ya ci gaba da bayanai masu tsawo daga ciki har yake kawo shirkan ma da wasu mutanen suke yi a ƙarshe-ƙarshen wannan al'umma ya fi muni ya fi haɗari akan shirkan mushrikan farko na cikin ta'aliqat da bin baz rahimahullah yema wa fatuhul majid ya buga misali da wasu aqtab waɗanda sufaye suke ɗauka musamman ya ce irin tijjaniya da sauransu wanda suke ganin waɗannan aqtab ɗin da nuzaba'u da autadu da abdalu da wane ne da suke ambatansu su ne suke gudanar da duniya ba abin da zai faru na alkhairi ko na sharri sai da izininsu don aka bar ma Allah sai ce to irin wannan shirka bai ma taɓa faɗawa ko zuwa cikin tunaninsu abu jahal da abu lahab ba yace domin waɗannan ashaddu wa qahatan min ulaik aw kama qala rahimahullah waɗannan sun fi rashin kunya a haƙƙin ubangiji fiye da waɗancan kafi Allah ta'ala ka tsare na'am at-tasi'a itibaruhu bi halil akthar ko lura da annabi ibrahim yayi da halin mafi yawancin mutane a wannan lokaci li qawlihi rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas ya Allah waɗannan gumaka sun fatar da yawa daga cikin mutane duk da shi gunkin kawai shi ba shi zai ce bauta mun ba ko to amma dai bautar shi ake nufi bautar gumakan ta halakar da da yawa daga cikin mutane al'ashira fi tafsiru la ilaha illallah kama zakarahu al-bukhari akwai tafsirin la ilaha illallah a cikin mi yawa man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna ma'ana duk wanda ya rike la ilaha illallah zai shiga aljanna wanda ya saba mata zai shiga wuta kamar da ya ce wa mallakiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar kama dhakarahu al-bukhari al-hadiyata ashara fadilatu man aslama min ash-shirki falalar wanda man salima min shirki falalar wanda ya kubuta daga shirka wa ma hiya fadilatu dukhulul janna Allah ta'ala ka shigar da mu aljanna na za mu bar shi haka sai mu tashi sabon babi insha Allah